ياتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يوفرون على وجوههم أولئك إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وبالدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا Allah tabaraka wa ta'ala a wannan aya yana gaya mana cewa duk illahirin abin da kafirai suka kamanta annabi sallallahu alaihi wasallama na batanci kamar yadda suka faɗa a baya cewa ya za a yi manzo ya zo daga Allah amma yana ci yana sha yana zuwa kasuwa suna faɗan maganganu da dama na ɓatanci ga annabi sallallahu alaihi wasallama Allah yake me da martani akan abin da suke faɗi yace wala ya tunaka bi masalin kai annabi sallallahu alaihi wasallama su waɗannan kafirai ba za su zo ma da wani misali na ɓata al'amarinka a cikin wannan annabta ba illa ji ina ka bil haƙƙi face sai mu ma mun zo maka da bayani wadda yake na gaskiya wadda zai tunkuɗe abinda suka faɗa ɗin kamar yadda muka gani cewa duk abinda su gaya annabi sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya kawo wani abu wadda zai kare annabi ya tabbatar da annabtarsa akan abinda suka faɗa in sun ce shi boka ne Allah ya ce a shi ba boka bane ba kahin majnunin bane ba boka bane ba mahaukaci bane in sun ce ba manzon Allah bane Allah ya tabbatar ya ce a yasinul qur'anil hakim innaka laminal mursalin duk abin da suka faɗa sai Allah ya mayar musu da martani akan abin da suka ga Annabi sallallahu alaihi wasallama wa asan tafsira sai Allah ya faɗi abu wanda yake mafi kyawun bayani akan abin da su kafiran nan suka faɗa alladhina yusharuna ala wujuhihim su waɗannan kafirai masu miyagun maganganu din nan su ne wanda Allah ya ce zai tashe su a bisa fusakansu za a kora su ila jahannama zuwa wutan jahannama ran tashin alkiyama ma'ana tafiyan da za su yi ba za a bar su ma su yi tafiya akan sawayensu ba ran tashin alkiyama juya su za a yi ya zama kawunansu ne ta ƙasa ƙafafunsu suna ta sama to kaga a sai su ne abin wulaƙanta ba ainihin wadda suka yi imani da annabi ba sallallahu alaihi wasallama har wani sahabi ya taɓa tambayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce yanzu ya tafiyarsu zai kasance Allah ya ce yusharuna ala wujuhihim din nan ila jahannama sai ce ai ubangijin da ya ba su iko suka tafi da sawayensu shine zai ba su ikon kuma dole su tafi da ainihin kusakansu alladina yusharuna ala wujuhi ila jahannama ulaika kaga waɗannan miyagun mutane kafirai sharrun makanan su ne za su tabbata a mafi sharrin wuri wadda za su sauka shine huwa jahannamu shine wutan jahannama shine masaukinsu wa adallu sabila kuma su ne mafi ainihin batan tafarki wadda suka yi kafirci ba su yi musulunci ba su ne hanya wadda suka bata a ballu sabila ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون أكاه هارون وزيرا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا Allah tabaraka wa ta'ala anan zai karanta mana kissar Annabi Musa alaihi salatu wassalam ko dake ba zai za a tsawaita ta ba da a bada bayanin su waɗannan annabawa da irin yadda su ma suka shafa ma da kafiran zamanin su yadda suka kafurce saboda a bawa Annabi sallallahu alaihi wasallam haƙuri dangane da abinda waɗannan kafirai suke gaya masa cewa shi ba annabin Allah bane in shi annabi ne me yasa ba za a bashi gona ta tara komai ba me yasa ba za a bashi taska daga sama ba me yasa ba za a ainihin me yasa yake zuwa kasuwa me yasa yake cin abinci to duka waɗannan maganganu da suke faɗa masa Allah zai bashi labarin wasu annabawa ƴan uwansa su ma ga irin abin da ya faru da ainihin su Allah ya ce walaqad na Musa kitaba haƙiƙa annabi Musa ma mun bashi littafi shine at-taura kamar yadda kai muka baka alqur'ani waja'alna ma'ahu akahu haruna wazira waja'alna akahu haruna wazira muka sanya dan uwansa shine annabi harun ma'ahu tare da shi ya zama waziran mai dauke masa nauyi mai taimakonsa akan wannan sako da Allah ya bashi an ce abinda annabi Musa yayi in kowane dan uwa zai wa dan uwansa haka to duniya za a zauna lafiya saboda shi ya roƙa wa ɗan uwansa ya zama annabi asali Allah ya yi ko annabi Musa sai ya ce ya Allah ina roƙonka ka karfafi wannan annabtattawan da ɗan uwana Haruna akhi ushrid bihi azri ko ainihin ka karfafa bayana da shi wannan ɗan uwana to shine Allah anan yake gaya mana cewa ya aiko annabi Musa ya bashi attaura sannan kuma ya sanya shi tare da ɗan uwansa annabi Haruna ya zama wazirinsa wanda shine zai taimake shi akan wannan annabta
فقلنا ذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا fadammarnahum tadmira Allah tabaaraka ta'ala yace fa qulna sai muka fadi nan ga annabi Musa da dan uwansa annabi Haruna muka ce musu izhaba ila alqaumil ladina kadzabu biayatina ku tafi zuwa ga mutanen nan da suka sare fantar da ayoyinmu suka ƙaryata sune fir'auna da mutanensa wato kibdawa kenan ku tafi zuwa gare su da wannan sako da muka baku Allah tabaraka wata'ala da ya aiki annabi Musa zuwa ga Fir'auna da mutanansa fakazzabuhuma sai suka ƙaryata annabi Musa suka ƙaryata annabi Haruna Allah ya ce to me biyo baya Allah ya ce fadammarnahum tadmira sai muka halakar da su halakarwa wadda sauran karatunmu na baya da wanda zai zo nan gaba duk ya faɗi irin halakar da ainihin mutanen fir'auna da Allah ya yi wadda ƙarshe dai a kogi ne mutanen annabi musa sun gama shiga kogi mutanen fir'auna sun fara sun shiga wannan sun gama fita wannan kuma sun zo tsakiya Allah sai ya haɗa kogin ya halaka waɗannan mutane to shine anan yi cewa fadammarnahum tadmira sai ya haɗa maganan kawai yace sai muka halakar da su halakarwa haka muka yi mutanen annabi Musa mana kai ma annabi sallallahu alaihi wasallam kai hakuri mutanen naka nan da suka karyata ka za mu halakar da su wanda za su imani su imani wanda ba su imani ba kuma za mu halakar da su
فقوم لوط لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وآتنا للظالمين عذابا أليما وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وآتنا للظالمين عذابا أليما الله bai magana annabi Musa sai kawo annabi Nuhu ma yace wa qauma nuhin har yanzu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallama ka tuna mutanen ka ambata wa duniya labarin mutanen annabi nuhu su ma annabi nuhu ya zauna a cikinsu yana kiransu akan wannan addini shekara dubu ba hamsin walakadarsa na nuhan ila ƙaumihi falabisa fihimu alfa sanatin illa kamsi na aman fa'akadahum tufanuhum zalimun fa'anjenahu wa ashabar safina waje'alna ayatan lil'alamin ko? to shi annabi nuhu Allah ya tabaraka wa ta'ala ya ce shi ma an aiko shi zuwa ga mutanensa a wannan ayan ta gaya mana cewa ya zauna a matsayin annabta ya kira mutane shekara hamsin, amma kwata-kwata a duk wannan tsawon shekaru bai samu mutum da suka kai mutum ɗari wanda suka imani da shi ba kwata-kwata malamai suna cewa mutum tamanin su ne suka imani bai wuce maza arba'in mata arba'in ba to Allah ya ce da suka kaburce suka yi imani lamma kazzabur rusula yayin da suka sarayfantar da manzanni anan Allah bai ce lamma kazzabu kazzabur rasula ba sai yace lamma kazzabu ar-rusula aka ce to me hikima tunda ba su yi ainihin zamani da sauran annabawa ba sai aka ce yayin da sun ƙaryata annabawa kuma annabi nuhu shine annabinsu malamai suka ce abin da yasa saboda duk al'ummar da ta ƙaryata annabinta daidai yake da ta ƙaryata dukkan annabawa gaba ɗaya to shi yasa anan Allah sai ya ce kazzabur rusula tunda sun ƙaryata annabi nuhu daidai yake sun ƙaryata annabi Musa sun ƙaryata annabi Isa sun ƙaryata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi yasa Allah ya ce lamma kazzabur rusula bai ce lamma kazzabu ar-rasula ba lamma kazzabur rusula yayin da suka ƙaryata waɗannan manzanni shine annabi Nuhu alaihi salatu wassalam agragnahu Allah ya ce sai muka dulmuyar da su a cikin ruwa su su mutanen annabi nuhu agragnahu waja'alnahum lin-nasi aya sannan muka sanya su kuma ayatan wato abun izina ne lin-nasi ga nan mutane ba'dahum wanda suka zo bayan su ma'ana duk wanda suka zo bayan annabi nuhu wanda suka zo suka biya ta wayannan wurare da mutanen annabi nuhu suka rayu za a gaya musu cewa ga abun da ya faru da mutanen annabi nuhu ga abin da ya faru sannan kuma ga abin da suka yi abin ya same su to kaga ya zama ibra ma'ana abin izina gare su wa na kuma muka tanadi azaban aliman azaba wacce take mai radadi lizzalimina ga mutane wanda suke azzalimai sune wannan kafirai din na mutanen annabi nuhu وآدا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا
وآدا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا الله har yanzu yake ga annabi sallallahu alaihi wasallama labarin annabawa da mutanensu da abin da ya faru da su yake cewa wa adan har yanzu ya rasulullah ka ambata musu labarin adawa su ne mutanen annabi hudu su ma wasa mudan da kuma labarin samudawa mutanen annabi salihu wa ashabar rassi da kuma ma'abota rijiya wadda ake ce musu ashabun rassi an ce suna daga cikin wadda annabi shu'aibu alaihi salatu wassalam Allah ya aiko shi zuwa gare su su ashabun rassi din nan wato mutanen rijiya wadda suke kewaye da rijiya wadda suka aka kira su su zo su imani su ma ba su imani ba da ƙarshe aka ainihin fadar da rijiyar suka fada aka halakar da su su ne ashabun rassi an yi su a wajen ta yaman ne wa ashabar rasi wa qurunan baina zalika kaseera Allah ce kai akwai karnoni da yawa ma mutane da yawa baina zalika tsakanin waɗannan wanda aka ambata ma kasiran masu yawa ma'ana tsakanin adawa da ashabur rasi akwai wasu jama'a da yawa wanda su ma aka aika musu annabawan su ba su imani da su ba Allah ya halaka su wa kullan darabna lahul amsal wa kullan kowane ɗaya daga cikin waɗannan al'ummatai Allah ya ce darabna lahul amsala mun buga misali ainihin nan gare su a gare shi fi iqamatil hujjati alaihim saboda tsayi da hujja a kansu ainihin sai da muka aiko annabi muka kafa hujja a kansu ba su imani ba sannan muka halakar da su ma'ana ba a halakar da su haka kawai ba sai bayan an musu gargadi wannan shine al'adan Allah tabaraka wataala wa ma kunna mu'azzabina hatta nab'atha rasula haka Allah ya ce ba za mu azabtar da mutane ba mu halakar da su ba sai mun aiko musu manzo in sun yin imani da manzon sannan sai azaba ta zo wa kullan tabbarna tadbira wa kullan kowane ɗaya daga cikinsu da suka yi imani tabbarna mun halakar da su tadbiran halakarwa saboda sun karyata annabawa
ونباتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا
ولقد أتوا على على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا الله تبارك وتعالى يتي ولقد أتوا على القرية أي su mutanen makka kafiran makkan nan da suke karyata kai annabi sallallahu alaihi wasallama ai sun zo alal qaryati a bisa alqaryan nan allati umtirat matara sau wadda aka yi mata ruwa na ainihin mummunan ruwa na duwatsu wadda aka yi musu ruwan duwatsu ai sun zo wannan alƙariya ita ce alƙariyan mutanen annabi lotu su kuma da duwatsu ne aka halaka su abzalna aliha safilaha wa amtarna alaihim hijaratun min sijjin haka Allah tabaaraka ta'ala ya faɗa su mutanen annabi lotu da ainihin duwatsu aka halakar da su to ai su mutanen makka suna bi in sun zo tafiye-tafiyensu na kasuwanci ta hanyar garin mutanen annabi loto sun ga kuma irin azabar da aka yi mutanen annabi loto sun ji labari walaƙadatau alal ƙaryacin lati umdirar marasau afalam ya kunu ya rauna ha afalam ya kunu shin ba su kasance ya rauna ha sun ga wannan alƙarya ba a cikin tafiye-tafiyensu zuwa ga sham fayatabirun su ainihin wa'azantu a kan abin da ya same su su ma in sun karyata annabi wani abu zai iya samun su bal kanu la yarjuna nushura bal bari dai kanu su sun kasance waɗannan mutanen makkan kafiran nan la yarjuna nushuran ba sa ma kaunar cewa za a yi tashin alkiyama ba su imani da ita ba
وإذا رأيك وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا وإذا رأوك su waɗannan kafirai in ji Allah suka ce yake cewa idan suka ganka kai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ko yaushe ai in ma yattakhizunaka ba abunda suke rikanka da shi illa huzuan sai izgilanci su ringa gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama wa'insu irin maganganu na na istizai a ciki suna cewa a hadhal ladhi ba'asallahu rasula yanzu wannan ne Allah ya aiko shi zama shine annabi shine manzo wannan ne Allah ya aiko shi a cikin abunda suke da'awansu suna masu kaskantar da annabi sallallahu alaihi wasallama suna cewa in kada
in kada laydilluna ana lihatina laula an sabarna alaiha wa sawfa ya'lamuna hina yarawna al'adaba lam nadallu kabira in kada laydilluna ana lihatina laula an sabarna alaiha وسوف يعلمون حين يرون العذاب من ضل سبيلا idan suka ga annabi sallallahu alaihi wasallama suna masa wannan istizai sai su ringa cewa in kada ma'ana inna hazar rasula kada laydilluna ko kuma innahu kada laydilluna wannan manzo ko wannan wanda yake cewa Allah ya aiko shi ya kusa ta bai batar da mu ya juyar da mu an alihatina ga barin gumakanmu wai haka suke faɗa wai kaɗan ya hana annabi ya batar da su saboda kyawun lafazinsa iya maganansa da fasahan alkur'ani irin maganganun da annabi yake yi wai kaɗan ya hana da ya batar da su ya raba su da gumakansu suna faɗan wannan in ka da laidilluna ana lihatina laula an sabarna alaiha ba don mun yi haƙuri mun cize akan gumakan nan ba ai da ya batar da mu Allah yake cewa to wasaufa ya'lamuna hina yarawna al'azaba man adallu sabila da sannu za su sani su waɗannan kafirai yayin da za su ga azabar Allah ƙuru-ƙuru a lahira za su san man adallu sabila wane ne ya fi bata ya bar hanya tunda suna cewa in ka da laidilluna din to za a gani tsakaninsu da annabin wane ne ya fi bata ya kuskure hanya su ne ko kuma mumine da suka bi annabi sallallahu alaihi wasallama
أرأيت من اتخذ إلهه هويه أفأنت تكون عليه وكيلا أرأيت من اتخذ إلهه هويه أها أفأنت تكون عليه وكيلا wannan aya ita kuma ta sauka ne akan wayansu koko wani wanda yake bautawa ainihin son zuciyarsa yana bautawa kaman duwatsu haka Allah yake cewa a ra'ita ka bani labari mana kai annabi sallallahu alaihi wasallama nan ga manitta kaza ilahu hawahu wanda ya riki son zuciyarsa ya zama shine ubangijinsa shine idan ya ga dutse mai haske sosai sai ya rike shi shine abun bautarsa idan ya saki ganin wanda ya fi wannan haske sai ya canza ya koma wannan in ya saki ganin wani ya canza ya koma wannan to shine Allah yake cewa manitta kaza ilahu hawe ka bani labari mana dangane da wanda ya riki son zuciyarsa ya zamto shine ubangijinsa afa anta takunu alaihi wakila a yalla yanzu kai ka riki wato ka kasance wakilan mai kiyayewa ga wannan wanda yake rikan son zuciyarsa shine ubangijinsa ka iya kiyaye shi ka hana shi bin abin da yake so na son zuciyarsa ma'ana ba za ka iya hana shi ba idan ubangiji bai kaddara shi da ainihin samun shirya ba ma'ana kai dai wa ma alaika illal balagh abin da yake kanka da ya rasulallah shine isar da sako amma ka juya mutum dole sai ya bar abin da yake wannan ba naka bane ya rasulallah am tahsibu anna aktharahum am tahsibu anna aktharahum yasma'una aw yaqilun in hum illa kalan'am bal hum adallu sabila أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا الله يكي جاء النبي صلى الله عليه وسلم أم تحسب shin kana zaton anna aksarahum su mafi yawan waɗannan kafiran makka yasma'una suna ji ne sama a tafahumin ji irin na fahimta ai abinda duk kake gaya musu ba sa ji irin na fahimta din aw yaqiluna ko kana zaton cewa suna hankalta akan ma ta ƙulu lahum abin da kake gaya musu suna hankalta suna ji ai ba sa ji inda suna jin abin da kake gaya musu da ba za su yi wannan kafircin ba in hum illa kal'ana ai ma hum su waɗannan kafirai da suka ƙibin wannan alƙur'ani ba su imani da kai ba ai suna nan kal'an'ami kamar dabbobi suke haka tunaninsu da hankalinsu yake shi yasa bal hum adallu sabila bal Allah ce bari ma hum adallu sabila su sun fi ma dabbobi kuskure hanya bin daidai saboda su dabbobi a bisa al'adansu duk wanda yake taimakonsu yake ba su ci yake ba su sha to suna lura da shi su dabbobi yanzu ko misali kare idan ka ajiye shi zai san ka zai san 'ya'yan gidanku zai san makwabta zai san waye zai cuci makwabci zai cuce ka zai tare ma a yana dabba haka sauran dabbobi ma dai duk zaka ga sun san mai ba su abinci mai taimakon su to a kaga kenan dabba tana fahimtar mai taimakonta wanda ya mallake ta to amma su waɗannan kafirai ai sun manta Allah mahaliccin su wanda yayi su ya raya su yake ba su numfashi yake ba su lafiya yake ba su yadda za su sarrafa rayuwarsu sai suka manta shi suka ɗauki gumaka su ne allolinsu to kaga kenan anan ai dabbobi ma sun fi su kenan shi yasa anan Allah yake cewa in humu illa kal an'am su dai ba su kasance komai ba sun zama kamar dabbobi Allah ce kai bari ma balhum adallu sabila su sun fi dabbobin ma bata tunda dabbobi suna sanin masu su amma su waɗannan wanda Allah halicce su sun manta ba su gane mahaliccin su ba ba su bauta masa ba alam tara ila rabbika kayfa batadil walau sha'a lajalahu sakinan thumma ja'alna ash-shamsa 'alayhi dalila alam tara ila rabbika كيف مد الذل ولو شاء لجعله ساخنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا wannan suna daga cikin ayoyin da Allah yake nuna mana ikonsa da tabbatansa cewa shine ya cancanta abauta masa ba gumaka ba to Allah sai yake kirga abubuwan da ya kamata mu tunani yake mana mu gane cewa shine mahalicinmu shine ya cancanta mu bauta masa nan zai faɗi kusan abubuwa guda biyar daga nan har zuwa na biyar ɗin a cikin wannan ayoyi ɗin na farko ya ce alamtara shin baka gani ba ne kai ɗan adam ila rabbika zuwa ga aikin da ubangijinka yake yi kaifa madda zil yadda yake ainihin jan inuwa yake jan inuwa daga lokacin da ainihin bayan safiya rana kafin rana ta fito sai ka ga rana tana ta ƙoƙarin fitowa inuwa yana ƙoƙarin gushewa rana tana ƙoƙarin fitowa inuwa yana ƙoƙarin gushewa har ka ga cewa babu inuwar rana ya fito babu babu inuwa din to Allah ce shi fa yake jan inuwar walau sha'a da ubangijin nan fa ya so laja'alahu sakinan da sai ya sanya ita wannan inuwa ta zama tabbatacciya tana zaune ba za ta gushe ba ko da rana ta fito idan ko haka ta kasance ai dan adam ba zai rayu ba saboda yana da bukatar ranan nan akwai abubuwansu da yawa wadda idan rana bai same su ba zai yi ba yanzu wannan ginin da muke ciki idan ba rana da ba za mu samu wannan ginin ba saboda asali ruwa ne da ainihin siminti aka kwaba shi idan da babu rana ya dake shi iska ya shige shi da ba zai bushe ba kaga kenan ba za a samu wannan inda muke zaunen nan ba abubuwa da yawa amfanin gonanmu ba zai yi ba idan bamu da amfanin gona kuma ba za mu rayu ba to duka abubuwa da yawa dole sai da rana sai da inuwa dole sai ana wannan ya shiga wannan ya fita to ta nan ne ɗan adam zai samu ya rayu a duniyar da yake ciki to Allah sai yake tunatar da mu cewa fa shi yake wannan aikin walau ja'alahu sakinan walau ja'alahu walau sha'a ja'alahu sakinan da ya so sai ya sa shi ya tsaya babu canjawa din kaga ɗan adam ba zai rayu ba kenan summa ja'alna shamsa alaihi dalila sannan mu ne muka sanya ainihin ranan ta zama ita ce dalili wajen kaucewar inuwar ya zama dalili ta fito sai wannan kuma inuwar ta tafi Allah ya ce mu muka yi wannan
ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا
ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا har yanzu Allah sai yake gaya mana yake cewa mu ne fa bayan mun ja inuwan mu ne muke kame inuwan da da ta jawunin da ita din ne to sai mu muke kame ta ilaina zuwa gare mu qabdan yasiran kamewa wanda yake mai sauki a hankali a hankali sai ga inuwar tana tafiya rana a hankali yana zuwa har kaga abun ya, ya tafi kaga ko ina rana ya mamaye shi Allah ya ce mu muke yin wannan وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا har yanzu Allah yake gaya mana mu gane irin ni'imomin da yayi mana ya cancanta mu dawo da hankulanmu mu imani da shi mu bi abunda ya fada yake cewa shi wannan ubangijin fa huwal ladzi ja'alakumul layla shine ya sanya muku dare libasan ya zama wato sutura gare ku ma'ana waja'alna al-layla libasa waja'alna an-nahara ma'asha ya sanya dare ya zama kaman sutura wajen hutu ne duk abinda mutum zai yi bugibugensa da rana da dare sai ya samu ya huta ya kwanta duk inda ake zirga-zirga in dare ta yi sai ga ko'ina ya yi shuru kaman ba mutane sai rana ta yi kaga ko'ina safiya tana yi wannan ya bullo daga can wancan ya bullo daga can kaga ana ainihin haduwa da juna wannan ya kauce wannan ya kauce wannan amma in dare ta yi sai ga kaman babu kowa kowa ya ainihin zai ya samu sutura shine dare din ya zama sutura ga dan adam Allah ya ce mu muke yin wannan wannan masubata mu ne kuma muka sanya bacci ya zama hutu ga dan adam dan adam ya samu yayi bacci kokolwarsa ta huta ana so son samu dan adam ya samu awa takwas shine normal yanayi na dan adam na hutun jikinsa saboda jikinsa yana da haƙƙi a kansa iyalansa suna da haƙƙi a kansa al'umma suna da haƙƙi a kansa Allah yana da haƙƙi a kansa to wayansu malaman suka ce kamar Imamul Ghazali yace yana da kyau dan adam ya raba wa kansa alal aqalli awa shida shida sau hudu awa shida ka ba wa Allah alal aƙalli awa shida a samu cikin awa ashirin da hudu a samu awa shida kana ibada a cikin wannan ibada ya firin jayi a cikin wa'in awowi din sannan awa shida ka ba wa jikinka hutu ya huta kada ka zamto kana wahalar da jikin shi ma yana da haƙƙi a kanka sannan awa shida ka ba wa iyalanka da kake tare da su su ma haƙƙinsu alalaƙalli karkarsa awa shida tsakaninka zama da iyalanka sannan awa shida mun ce ka ba wa Allah awa shida ka ba wa jikinka awa shida ka ba wa ainihin iyalanka awa shida ka ba wa al'umma alalaƙalli awa shida ya zamto mu'amalolinka da mutane harkokinka zirga-zirganka ya zama tsakaninka da al'umma awa shida to shi in ka samu shida shida sau hudu shi zai baka awa ashirin da hudu da ake da su a wuni to idan ka ɗan tsara wa kanka irin wannan to shi ne zai baka cewa in ka rayu shekara ainihin tamanin a duniya to shi ne ka ba wa Allah ashirin ka ba wa jikinka ashirin ka ba wa iyalanka ashirin ka ba wa mutane ashirin ka daidaita abin nan ɗin kenan in da mutum zai rayu misali ya kai shekara tamanin a duniya to ma'ana dai kowane abu yana da haƙƙi ana so kuma ka bashi wannan haƙƙi ɗin shine wa huwa wannan masu bata ainihin ya sanya bacci ya zama hutu ga ɗan adam saboda ya ba wa jikin hutu ya rage aiki ba a so mutum ya zamto yana wahalar da kansa a kowane lokaci ya shigan ma wa'insu abubuwa shine yake kawo mutum ya samu matsala ta jiki ya samu matsala na harkoki na rayuwa din to ya zama komi yana da tsari mutum ya tsara shi Allah ya ba mu wannan lokaci saboda mu huta wajalan nahara nushura shi wannan ubangiji shine ya sanya wuni kuma ya zama nushuran wato lokaci ne na watsuwa mutum ya fita ya nemi abinci to shine muka ce kamar awa shida ya zamto kana cikin wannan to wannan ubangijin shi ya tsara mana wannan yana gaya mana don mu gane cewa shi cancanta mu bauta masa
وهو الذي أرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء السماء ماء طهورا
وهو الذي أرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا har yanzu ubangiji dai yana kirga mana abubuwan da yayi mana yake mana wanda ya cancanta mu bauta masa yace wa huwal ladzi arsala ar-riyaha shi wannan ubangijin nan fa shine wanda ya saki iska wadda nushuran bayna yaday rahmati wadda ta zamto nushuran wadda take watsuwa ko a wata kira'a bushuran wadda take ba da bushara bayna yaday rahmatihi a gaba ga rahamarsa shine ruwan sama kafin ubangiji ya sake ruwa sai ya ba da notice yana daga cikin al'adan ubangiji idan aka yi hadiri to za ga sai an yi wata 'yar iska saboda mutum ko makaho ne ya sani cewa ruwan sama yana zuwa in kana wata sabga ce ka sani ruwan sama yana zuwa idan ko kurma ne zai ga iskar in ma bai ji ta ba zai gani tana kadawa to wannan ubangijin shi ya mana wannan yake aika iska ta zama ta watsu ko tana ba da bushara ga ainihin kafin zuwan rahamarsa a nan rahamatihi shi ne ma'ana ruwan sama shi wannan ubangiji shi yake mana wannan a bai ne dai rahamati wa an zalla minas sama'i ma'an tahura Allah ya ce mu ne kuma muke saukar da ruwa daga sama tahuran kuma mai tsarki shi ruwa din linuhiya bihi لنحيي به بلة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأنافيا كثيرا وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا Allah ce mu ne fa muke saukar da wannan ruwan sama kuma mukan saukar da shi ruwa ne tsarkakakke linuhiya bihi baldatan maita muna yin haka ne saboda muraya ƙasa wacce take matacciya da ƙasa idan babu ruwa ta zama kamar matacciya amma da zaran an yi ruwan sama ya daki ƙasa sai ta ga ƙasar ta yi laushi ta kumbura wadda in an sa mata amfani to za ta iya fito da amfani din amma idan da babu ruwa ko ka shuka ba abin da zai fito saboda babu wannan ni'ima ta ruwa din to Allah ya ce mu ne muke saukar da ruwa mai tsarki daga sama dan mu raya ƙasa wacce take ta riga ta mace wa nusqiyahu mu ne muke shayar da wannan ruwan muke shayar da shi daga mimman kalakna daga abin da muka halitta an'aman na daga dabbobin ni'ima raƙuma ne da shanu da ainihin ƙananan tumaki mu ne muke shayar da su daga ruwan da muke saukowa da shi daga sama wadda wani yakan zauna a ƙasa wani kuma ƙasa ta shanye shi to mu ne muke shayar da waɗannan dabbobi wa ya kasira da kuma nau'o'in 'yan adam masu yawa duka mu ne muke ainihin shayar da su wannan ruwa din da muke saukarwa in ji Allah.
Walaƙad sarrafuna bainahum liyazzakaru fabe aksarun nabi illa kufura.
Walaƙad sarrafna bainahum liyazzakaru fa'abe aksarun nasi illa kufura. Walaƙad sarrafnahu mu ne kuma in ji Allah bayan mun saukar da ruwan. sarrafnahu muke rarraba ruwan wa ƙasa kaza yanki kaza jama'an kaza za a musu ruwa gwargwadon kaza duka akwai mala'ikan da ministrinsa ne yake lura da wayannan rabe-raben ruwa din nan za su samu damuna mai yawa nan za su samu damuna kaɗan ruwansu ba zai yawa ba haka ubangiji ya riga ya tsara wannan har ma ake cewa shi ubangiji idan ya yi niyan yin ruwan sama ɗin ga al'umma to idan suka zamto sun butulce sai a ɗauke ruwan sai a ba wa wa'yansu wadda ba su butulce ba a ƙara musu akan kason da aka ba wadda suka butulce din sai a rage kasonsu a ƙara wayansu idan kuma ma al'umma da yawa duk ta butulce to shi gina Allah sai kai ruwansa ko guna ya kai shi dokar daji sai ya bar al'umma da ruwan kaɗan nan ne shi yasa za ka ga idan ruwa ya ɗauke a ce a ta istighfari a ta sadaka saboda saƙon da ake ubangiji a rage shi to daga nan kuma Allah sai kawo ruwa kuma to wannan haka Allah ya ce wala qasarrafnahu bainahu haka muke rarraba ruwan a tsakaninsu ko kuma wala qasarrafnahu haƙiƙa muna wato bayyana ayoyinmu mu faɗa su dalla-dalla bainahum a tsakanin al'umma mu gaya musu ayoyinmu wadda za su shiri zuwa gare su liya zakaru saboda su wa'azantu su sani cewa Allah tabaraka ta'ala shi yake yin komai a wajensa ake samun komai amma fa'a ba aksarun nasi sai dai mafi yawan mutane sai su ƙi gane ayoyin Allah su bauta wa Allah yadda ya kamata sai su ƙi me suke yi illa kufuran sai dai su zo su butulce misali a ruwan ma sai a ce a tauraro kaza ne yake ba da ruwa a a kaza ne in an yi kaza ne da a samu ruwan sai a ɗauki Allah a cikin lamarin to Allah ya ce fa ba aksarun nas illa kufura ko kuma a suna butulcewa suna kafirce ayoyinmu ba sa fahimtar abinda Allah tabaraka ta'ala ya faɗa walau shina laba'ana fi kulli qaryatin nadhira fala tudil kafirin wajahidhum bi jihadan kabira walau shina laba'asna fi kulli qaryatin nadhira fala tudil kafirin wajahidhum bi jihadan kabira Allah yake ga annabi sallallahu alaihi wasallama yace walau ina da dai mun so in ji Allah laba'asna naziran fi kulli qaryatin da sai mu aiko mai gargadi a cikin kowace alƙarya mu turo annabi ya zo ya musu wa'azi amma walakin ba'asnaka ila ahli alqura kulliha naziran sai dai mun aiko ka kai annabi sallallahu alaihi wasallam kai kadai zuwa ga dukkan ainihin alƙaryatu baki daya ka zama mai gargadi a gare su saboda mu girmama ladanka wannan shi yake tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama shi kadai ne annabin da Allah ya aiko a cikin dukkan halittan Allah gaba daya wama arsalnaka illa kaffatan lin-nasi bashiran wa nazira Allah ce da mun so da kowace alƙarya sai mu turo mata annabinta a cikin zamaninka amma saboda muna so mu girmama ladanka mu girmama ka sai muka aiko ka zuwa gare su gaba daya falatu dil kafirina a saboda haka kai annabi sallallahu alaihi wasallam kada ka bi wa kafiran nan irin maganganun da suke faɗa cewa ya kamata ka janye bisa wannan manzanci da Allah ya aiko ka sun da kai mutum ne mai amana mai gaskiya sun sani in kuɗi kake so za su baka kuɗi in mulki kake so za su baka mulki ka sauka akan wannan annabta Allah ya ce falatu il kafirina kada ka yi biyayya ga waɗannan kafirai fi hawahum a cikin son zuciyansu wajahidhum bihi jihadin kabira ka yaƙe su da yaƙi wanda yake mai girma a nan tun da ayan makka ne ba ana nufin ya ɗauki takobi ya yaƙe su ba a'a ya yaƙe su da hujjoji na alƙur'ani shine nan wajahiduhum bihi jihadan kabira ka yaƙe su da hujjoji na alƙur'ani wadda zai tabbatar da cewa kai kana kan gaskiya sannan abin da suke kai ainihin su kuma suna kan ƙarya shine aka ce mujahadatu sufaha'i bil hujazi akbaru min mujahadatil a'da'i bis sayfi haka malamai suka ce wai ka yaƙi wanda suke da wauta ka yaƙe su da hujjoji shi yafi akan wato girma akan ka yaƙi makiya da takwabi to shine wannan wajahidun bi jihadin kabira وهو الذي مرج البحرين هذا أذب فرات وهذا ملء نجاج وجعل بينهما برزا حجرا محجورا
وهو الذي مرج البحرين هذا عظم فرات وهذا ملح نجاة وجعل بينهما برزقا وحجرا محجورا wannan ita ce kaman aya ta ƙarshe cikin abubuwa guda biyar da Allah tabaraka wata'ala ya lissafa na tabbacin ainihin shine mahalicci shine makadaici guda daya a cikin ayoyin yake cewa wa huwa allazi marajal baharaini shi wannan ubangiji fa shine wanda ya hada koguna guda biyu suka zamto suna makwabtaka guda a daya ruwa ne daban-daban a koguna guda biyu amma ruwan ga sunan duk suna tafiya tare ɗaya ruwan haza azumin furat ɗayan ruwa ne mai tsananin daɗi ruwan daɗi ne shi wa haza milhun ujaj ɗayan kuma mai tsananin wato nau'in gishiri ne yana da ainihin wato bayi da zaƙi amma duk suna haɗe guɗaya banda Allah ba wanda ya wannan ko a kogunanmu na nan kusa ko akwai inda za ga ruwan gashi nan kaloli guda biyu suna haɗe gu ɗaya amma kalansu daban ɗanɗanansu daban amma kuma a haɗe suke to Allah yake cewa shi yayi wannan marajal baharaini hadha azbun furatun wa hadha milhun nujaj ah wa hadha ay milhun nujaj wa ja'ala bainahuma barzakan sai ya sanya wani kaman wato maraba wanda yake hajis wadda zai zama ya zama kaman garkuwa a tsakaninsu ga sunan suna haɗe amma kuma ɗaya bai shiga cikin ɗaya ya ɓata ɗaya ko ya canza amon ɗaya dukansu wa hijiran mahajura ya sa wani tsari abun tsarewa wadda zai hana haɗuwansu shi ubangiji shi yi wannan wa huwa allazi khalaqa min al-ma'i هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسهرا وكان ربك قديرا هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسهرا وكان ربك قديرا وهو الذي har yanzu dai shi wannan ubangiji Allah tabaaraka wa ta'ala khalaqa basharan min al-ma' shine wanda ya halicci dan adam daga ruwa na mani shi ya halicci wannan dan adam daga ruwa na mani fajalahu nasaban wasira kuma ya sanya dan adam ya zama ma'abocin dangane ne na jini da kuma surkuntaka ta dan tanan dan adam yake haduwa da junansa ko ta dangantaka na jini ko dangantaka na surkuntaka haka ɗan adam yake tafiya Allah ya bambanta shi da sauran dabbobi su dabbobi suna tafiya ne dangantaka na ainihin jini ne kawai amma babu auratayya a tare da su shi yasa in ba jinsin ɗan adam ba ba za ka ga wannan a ce babbanka ne wannan babanka ne wannan kawunka ne wannan gogonka ce wannan yafen danka ce wannan kanwarka ce wannan yarka ce ya ce ta wannan wanka ne wannan kaza to sai dan adam yake da wannan saboda hanyar auratayya shi dan adam ya hada nasaban wa sihiran to Allah tabaaraka ta'ala yayi mana wannan wa kana rabbuka qadira ubangijinka ya kasance mai iko ne akan abin da yaso duk abin da yaso yake aikata fa'alul lima yurid ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا
ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا الله تبارك وتعالى يا لسافا من abubuwan da yake yi wanda yayi wa halitta wadda shi yake da ikon yin waɗannan abubuwa duka yana nuna mana cewa shi ya cancanta a bauta masa amma kafirai ba sun manta da wannan wa ya'buduna min dunillah su kuma sai suka zamto suna bauta wa koma bayan Allah sun manta da Allah da ya waɗannan abubuwa suna bautawa ma la yanfa'uhum wadda ainihin ba zai abinda ba zai amfane su ba don sun bauta masa ba zai amfane su ba wala yadurruhum hakanan don sun ƙi bauta masa ba zai cutar da su ba su ne gumaka su suka yi su su suke lura da su kuma sun zama su ne allolinsu kaga wannan wauta da rashin ainihin basira ya tabbata gare su wa kanan kafiru ala rabbihi zahira wa kanan kafiru shi dai kafiri ya kasance zahiran mai taimako ne ga shedan wajen bin shedan ala rabbihi bisa ainihin aikin da zai kusatar da shi zuwa ga ubangijinsa shi kafiri yana taimakon shaidan akan lamarin ubangiji wanda zai zama ya samu tsira mana ya cuci kansa ba haka ya kamata yi ba
قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إن أجري آه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وما أرسلناك النبي صلى الله عليه وسلم بمأيكوك با إن جاء الله إلا مبشرا فاتيكي من بشارة نيغا الجنة شيء سامك أيكوك ونذيرا kuma kai mai gargadi ne don ka tsoritar da mutane gabarin ainihin shiga wuta shi yasa muka aiko ka ul ka gaya musu ma as'alukum alaihi min ajrin ma min ajrin as'alukum alaihi babu wani lada da nake nema nake tambaya a gare ku akan wannan isar da sakon Allah tabaraka wataala yana kokarin jawo halittar Allah daga azabar Allah amma ya ce shi ka gaya musu inji Allah ba ka bukatan wani lada da za su baka akan wannan illa man sha'an yattaki zai larabbi sabila sai dai ga wadda ya so ya riƙi tabarki zuwa ga ubangijinsa shine ya ciyar da dukiyarsa wajen neman yardan Allah to wannan ba zan hana shi yayi haka ba amma dai ni ba na bukatan wani lada don isar da wannan sako wasu malamai suka ce illa man sha an yattakhidha ila rabbihi sabila abinda Allah yake nufi ya zama amsan qul ma as'alukum alayhi min ajr illa al mawaddata fil qurba akwai inda Allah ya ce illa al mawaddata fil qurba ma'ana sakayyar da annabi yake nema in halitta za su masa sakayya akan isar da wannan sakon Allah shine a nuna masa ƙauna da soyayya ga makusatansa jininsa ahlul baiti wannan shine abin da za a saka masa da shi shi yasa aka ce masu yin ɗariƙu na waliyai su sun ɗauki wannan sakayya saboda me yasa sun riƙi ahlul baiti don dukkan waliyai masu ɗariƙa dukkansu jinin manzan Allah ne sallallahu Alaihi wasallam daman yana cewa ahalu baiti ka safinati nuhin man ta'allaka bihim naja mutanen gidana a ƙarshen zamani za su zama kaman cikin za su zama kaman jirgin annabi nuhu ne duk wanda ya ɗamfara da su to sai ya tsira kamar lokacin tufana idan kana tare da annabi nuhu kana jirgin sa to za ka tsira daga azabar wannan ruwa na tufana to kenan ahlul baiti sun zama kamar jirgin annabi nuhu ne a ƙarshen zamani duk wanda ya kama su ya riko da su to zai tsira to shi yasa masu Allah ya ba su waɗannan ɗariƙo wanda suke da yawa wajen 313 adadin manzannin Allah 313 عض طريق أولياء الله كعد دين أنبياء الله فكلهم على هدى من ربي واصلهم رسولنا المربي to sai zama a dukkan cikin masu ɗariƙa mutum ɗaya ne wadda ba jinin annabi ba shine ibn al-arabi al-hatimi shi bai hada jini da annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye ba amma su sidi abdul qadir jailani irin su shehu tijjani radiyallahu anhu irin su masu tariqa sunusiya shazaliya naqshbandiya da muridiya da sauran ɗariƙu da ake da su da yawan nan dukka za ka samu jinin annabi muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam a sai kaga kenan mutum ya riko da su shine kamar ya in akwai ta sakayya da yawa annabi sallallahu alaihi wasallama shine ya zama yana tare da jinin sa yana girmama jinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama illa almawaddata fil qurba okay to tambayan fa sai gobe to alhamdulillah abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladansa abinda muka kuskure Allah shi gafarta mana Allah sabu daga cikin wanda za a yanta a cikin wannan wata marasa lafiyar mu Allah ba su lafiya masu lafiya Allah tara musu duk kowa akan sana'arsa ta alkhairi Allah ya taimake shi ya karfafe shi a farmon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah zauna da kasan lafiya Allah ba mu shugabanci nagari a farmon Annabi sallallahu alaihi wasallama Allahumma salli ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق الفاتح لما سبق ما